حق قدره مقدار الأزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت إلى الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحتم المحمد شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقداج فريد دهري على الإطلاق حاتم الأتمين أبو إسحاق على جبرانياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي الله شيخ إبراهيم السدد ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم خلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم لطيف أسألك اللطفة فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على ليلة الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان الريبيو دا أربعين دا, دا بقوي يو زام قال أتكين ونن abin da shaut jani ya rubuta aka masa imlayinsa min hadarta sai lujudi na ya kututul haƙaƙi insha Allah za mu ƙara yadda abun yake jiya mun yi magana a kan alu to za mu sake magana a kan alu to alin nabi shine banu hashim ko banu abdulmutallif ko banu galibin yau za mu fitar da yanayin da abin yake allah ya halicci halitta halittar nan da allah ya halitta ba wata halitta ta fi a cikin halittar allah kaf gabaki daya sai annabi adamu annabi adamu shi ne mutum insanu kenan ko wato bi ma'ana jinsin insanu ya fi jinsin mala'ika ya fi jinsin rauhani ya fi jinsin jinni ya fi jinsin shaɗi ya fi shaɗinu ya fi dawabu ya fi jimadat ya fi ɗaba'i'u to Allah sai ya yi musu zaɓi a cikin zaɓin sai Allah ya ce walaƙar karramna sai ce bani adamu walaƙar karramna bani adamu kaga bani adamu a cikin zaɓin adam ɗin sai Allah ce karramna bani adamu bani adam shine ɗan annabi adam annabi muhammad ake nufi domin shine bani adam ɗin annabi adam to in ka koro za ka gane annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine tafawwaqa kullu man fawqa man kana fawqa dalili fadin manzala fi sahihi haisu zakarar istifai fil arab sai aka koma zaɓi a cikin larabawa kaga a can dai an san ɗan adam annabi adam shi fi kowa a cikin dukkan jinsi sannan a cikin jinsin mutum annabi muhammadu kuma shi fi kowa a cikin waɗaƙar ramna bani adamu bani adamu ba adamu ba kansa tukuna a bani adamu karramnahu annabi muhammad ake nufi zakar al-istifa'u fil arab sai aka zo to a cikin larabawa wanne ne kala manzo Allah ya ce wasafa min bani kinanata quraishan a cikin banu kinana an zaɓi ƙuraishawa wasafa min ƙuraishan a cikin ƙuraishawa an zaɓi bani hashim shi kuma banu hashim wasafa ni daga cikin nan gurin kuma min bani hashim an zaɓe ni daga cikin banu hashim kaga khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyarin zaɓi cikin zaɓi cikin zaɓi cikin zaɓi manzala ya zo a ko'ina sannan Allah ya ce da ya tashi duk ƙur'ani ba gurin da ubangiji lissafi kaman laƙajja akun rasulun min anfusikum ka gani ja'akum rasulun min anfusikum aka fito da shi ko kuma a ja'akum rasulun min anfasakum bil fatil fa'i zababbe daga cikin ku wanda Allah ya zaba sannan ubangiji ya ce masa la'amruka Allah ya zabi yi zabi manzon Allah da shekarunsa innahum lafi sakratin ya mahuna sannan Allah ya zaɓi la uqsimu bi hazal baladi ba dan rantse da wannan garin ba sai dan kai kana cikin wannan garin garin da yake ciki ma Allah ya rantse da shi sannan Allah ya zaɓi gurin da zamanin da mazalaye wal asari innal insana la lafi husrin illal ladzina amanu sannan Allah ya zaɓi komai zaɓi na ubangiji Allah ya zaɓi manzala sai kuma aka koma pat pat din annabi Muhammadu pat aka koma akan idansa aka koma akan bakinsa aka koma kan kafadansa aka koma kan cikinsa aka koma kan hannunsa aka koma kan kafansa duk sai da ubangiji ya zaɓe manzala wannan zaɓi ne wanda allah ya yi wa manzan allah cikin alƙurani bayan Allah ya masa wannan zabi ya fito da shi sai ya zamo zabin da aka yi masa sai hadisi a imam al-kalibi yana cewa ya nemo mata guda 500 daga kan annabi adamu zuwa hawa'u dukkansu ba wanda shashanci ya taɓa shiga tsakani daga kan hawa'u zuwa kan aminatu ba a samu wata mata wanta ta watsar da kanta ba a cikin zuriyar ma masani shay'un min safatil jahiliyyati min adam ji mazala illa an waladanti ummi wa abi tun daga annabi adam har zuwa mahaifiyata ta haife ni ma masa ne shehu min safatul jahiliya ba wani safa na jahiliya wanda ya taba manzo Allah kaga wannan istifa'i ne kaf gabaki daya wannan a ce akwai hadisin da duk wa'innan ratsa-ratsan da duk abubuwan da Allah ya yi wa manzala amma ana nufin a wahabiyanci izalanci suna ganin cewa iyayen manzala ‘yan wuta ne wannan banda izalan jos wasu daga ciki amma yawanci sun itifaki akan yan wuta ne saboda babu wani dalili ga nassin ƙur'ani an san cewa sai na rasulullahi tun mahaifiyarsa tana wata tana tana ɗauke da shi da wata hudu ko da wata uku mahaifinsa ya rasu sannan tun mahaifinsa tana da shekara shida annai mahmud yana da shekara shida mahaifinsa ta rasu kaga mahaifin ya rasu tana da wata tana da cikin manzala wata hudu ko wata uku mahaifiyar ta rasu manzala sallallahu alaihi sallama yana da shekara shida sai Allah ya ce wa makunna mu'azzibi na hatta na asa rasulan ba za mu yi wa wani azaba ba sai mun turo masa annabi in bai yadda da annabin ba amma wahabiyawa kaf suka ce ba su yadda ba sai an kona iyayen annabi wannan in mun ce suna kin annabi akwai wani abu wanda akwai wani abin da mutum zai iya fitarwa a nan wa ma kunna mu'azzibina nassin qur'ani ne in ma da hadisin in ma da hadis sun yi karo da hadisin ne da nassin qur'ani wanne za a dauka shi qur'ani ba ba riwaya bane min Allah balle wannan hadisin da ake magana an samu damuwa cikin hadisin ɓangaren mai riwayan hadisin amma duk da haka wahabiya suka makale dole sai an sa iyayen manzo Allah wuta dala akwai wanda zai ya me zai hana a ce wannan ba sa kin annabi Muhammadu ubangiji ya faɗa annasi nasi nasi nasi na alkurani wa ma kana rabuka muhlikul qura bi zulmin wa halwa gafilun nasosi sun kai shida ko fiye da shida Allah bai taba yayewa mutum azaba ba annabi zamaninsa ba kuma zamanin manzo Allah sai da aka samu shekara talatin da hudu tukuna aka turo annabi bayan wafatin mahaifiyar sama me ya laifinsu laifinsu na ganin annabi sun haifi annabi to na ganin shi ne allah ya kiyaye to wannan shi ne fadalla hazal hadisu sai wannan hadisin ya yi shara ala anna hashim shi hashim huwal alu shi yake nufi alu rasulullahi wani kauni sallari salama saboda kasancewa manzala hina wuziya baitul mal lokacin da aka sanya baitul mali alhasatun bi alihi banu hashim saboda banu hashim aka sa bitan mali ma kana guda garihim abinda ba a ba wasu su sai su kamar abin da aka fito da shi na daga in aka raba zakka in aka zo aka fitar da zakka to zakkan da ake fitarwa banu hashim suna daga cikin wanda aka haramta musu cin ba zan ce zakka ba zakka da wudan dukiya ne ina masadaqatu lil fuqara'i wal masakin ko wal amil wal mu'allafati qulubihim wal gari min fi sabilillah eh to alu to nan abin da ake nufi da alu banu hashim ake nufi wala alam sai ce ban san halka na yuda ma'ahum shin wannan dukiyan in aka zo ana fitar da humusi na gado na rabon ganima in aka raba to kashi biyar ake raba to ɗaya na maza Allah ne to wannan wannan ɗayan shi ake rabawa banu hashim ake ba su to sai ya ce to ban sani ba shin ana ba wa banu abdulmatallib banin mutallabi amla ko ana ba su ko iya banu hashim ne kawai ake ba banda banu mutallib wani kauni sallallahu sallama kasancewa manzo Allah fi waƙiya ce bani nadiriyar waƙiya na bani nadiriyin haisu a haza biladihim wanda aka karbe garinsu wa muwalihim da dukiyoyinsu fayan ya zamo ganima ja'ala hallahu lahu wahdahu al manzala Allah sai ba da duk wannan abin da aka karba a ba manzo Allah a haza ma a haza sai manzo Allah ya karbi abin da ya karba wa dan nasu ma aza manzo Allah ya ba wa mutane abin da ya bayar wa taraka min hazan wafiran sai bar wani kaso mai yawa li alihi sallallahu alaihi wasallama ga alayin manzo Allah alin a nan dai abin da ke sake magana banu hashim ɗin ne ko kuma da banu abdulmutallif a ciki ko kuma da banu abdulmunafi da banu galibun faka samahu baina bani hashim ba baina bani almutallif sai aka raba tsakanin banu hashim da abdulmutallif faƙama ilaihi usman bin affan sai usman bin affan ya tashi je gurin fi bani abdushamsi bin abdulmunafi ka gani shi kuma yana daga cikin banu abdushamsi bin abdulmunafi wa bani naufal bin abdulmunafi banu naufal su ma suka taso bin abdulmunafi kala sai suka ce ya rasulallah ya manzala amma ma hasastu bihi bani hashim shin abin da ya yi shi ne an keɓance banu hashim falanun nazi a homfi in an keɓance banu hashim to ba magana a ciki lima kanatin minka saboda matsayinsu a wajenka wa ma ma hasastu bi ikhwanuna amma ‘yan uwan min bani abdulmutallibi kaga da banu abdulmutallib da banu galibin su kuma sun zamo iri daya sai suka ce to binu abdulmunafi fale ayi shayin hasastum ya rasulullahi me yasa aka sa shi banu abdulmunafi tunda banu abdulmunafi da banu abdulmutallib suna daya to ya aka hada banu hashim da banu abdulmutallib a kyautan banu nadar amma kuma aka ware banu abdulmunafi bayan banu abdulmunafi abin da ya hada su da banu abdulmunafi da banu abdulmutallib duk ɗaya ne wa nanu hum fi rutubatin wahida da mu da su aidi ɗaya ƙala lahum sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce inna banil mutallib su banu mudallib lan yufariquni fi jahiliyyati wal islam su banu abdul mudallib tuntuni ba su rabu da ni ba eh fil jahiliyyati a zamanin jahiliyya ma suna tare da ni walal islam a zamanin musulunci ma suna tare da ni haza ma qala lahum wannan shine abin da manzo Allah ya ce kaga ashe kenan kusantansu da annabi ya sa sun ci wannan ganima wanda su banu abdulmanafi ba su samu wannan ba fasallamu sai suka miƙa wuya fakulla haza hazi labaru duk wannan labarin ta dullu ala annal al sai yana nuni ne alu alayen manzala banu hashim su ne dai banu hashim fahim aluhu ala ta haƙiƙi su ne alayen manzala ala ta haƙiƙi alu wannan akan alu ne yawa ya ce wa ƙarwa da Allah na biyu sallallahu alaihi sallama Allah ya alƙawari wa da Allah na biyu Allah ya alƙawari wa annabi Muhammadu Allah yi azibu banu hashim Allah ba zai azaba wa banu hashim ba banu hashim Allah ba zai mutu azaba ba yani almuminu na minhum su ne mana dai muminai dai na cikinsu wa ƙalar sallallahu alaihi sallama manzo Allah ce fi auladi fadimatu ayyaye sai da tuna fadima radiyallahu anha inna fadimata ita sai da fadima ahsanat farjaha ta katange farjinta farama Allah zuriyata alan nari aikin da ta yi to ita ma an ba ta kyautan ‘ya'yanta ba za su shiga wuta ba wannan shi ne ɗan taimiya ya ce bai yadda ba ya ce sam ya ce in dai wadan sai da tuna faɗi matu ta katange kanta ne gabarin zina ba ta shiga wuta ai ‘ya'yan maryamu ‘ya'yan sai da tuna maryamu ita ba su ma sun katange kansu maryam ta katange kanta gabarin zina saboda haka in aka sa ‘ya'yan fadim ‘ya'yan sai da tuna maryam to dole sai sa wannan hankali wannan haka ya amsa a cikin a cikin fatawa abinan littafin sannan wanda ke radewa wa wahabiya manhaju eh haka ya amsa ya ce dole sai an sa su a wuta wannan shine tunanin wahabiyawa kaf ba yadda za a yi yayan sai da suna fadima tun da aka haramta Allah ya haramta ‘ya'yanta to ‘ya'yan maryama ai su ma sun samu wannan to ai ba haka ba ne yadda abin yake ai kyauta ne na Allah shi kuma ana ce dole ne wahabiyanci kenan ne daga nan suka sha shi yasa suke cewa ‘ya'yan banu hashim sharifai dole sai sun shiga wuta wannan duk maganan daga kan ɗan taimiya ne wa kada haraman na biyu sallallahu alaihi sallama sadaka manzala ya haramta sadaka ala bani hashim ba a ba wa bani hashim shi ne inama na ahal baiti إنما يريد الله أن يدهركم أن يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا تسوني بنو هاشم فلن تحل لهم أبدا bai halatta ba har abada banu hashim ya ci sadaka bai halatta ba wala yalta fito ila man ya ƙulu hulfuka sai shauz ya ne ce idan wai faƙihai sun zo sun yi ijtihadi sun ce banu hashim ya kamata su ci sadaka saboda ba a ba da bitalamani ba ya ce kara a kula su in ji shehu tijjani eh min ibahatiha lahum cewa an halatta masu muta'allili ne bi shiddati fagarhim sun kafa dalili da tsananin talauci kai min shiddati fagarhim wa da mi akhazi min baitul mali saboda ba baitul mali ba a ba su sadaka fa inna hadha ta'lil wannan halattar wanda aka yi la'asalin lahu ba shi da asali ji shautu jani illatun man ihin minas sadakati ai illan na hana suna daga sadakan shine zakan annaha a wasahun nas dattin mutane shi zaka ai datti ne ake cewa waƙaddasahumullahu anha kuma Allah ya tsarkake su gabanta li ulumi mansibihim saboda darajarsu wa hazil illatu wannan illa baqiyatu ita kuma tana nan ala asaliha lam tantakal ba ciro ba dauke ta ba innama yasihu zalika talili an ingantar da wannan talil ne lil fuqaha ga fakiyaye laukana illatun man'ihim min sadakatin laukana illatun man'ihim da illan hana su min sadakatin na sadakan algani wadace na wadatuwa ne au furu hazin ko kaurin hazin su min baitul mali daga baitul mali fai za faƙada haza idan an rasa wannan sai mu ce ina ta lahum ta halatta gare su ba zai yi ba tunda wannan illan tana nan ya siwu zalika ta alil fuqahi law kana illatu manihim da illan ne na hanawa babu na sadaka na mai wadatuwa ko kuma dan wannan fai za faƙada haza kulla sai mu ce ina hata lillau ta halatta gare su wani hukumin hukuncin lamya ƙali a ajali hajji lillati bai fada saboda wannan illan ba wai na mawakala a hukumu hukuncin ya fada ne liman iha anhum haninsu min annaha ausahun nasi datti ne na mutane ake ba su wani mansibihim anha da kuma ɗaukakan matsayinsu a wajen an annin muhammadu wa latu wannan illa jariyatun ita kuma tana gudana lamtun taƙal ba cire ta ba fa'ulayi wa'inan humul alu al'asaliyun su ne alayen manzala na asali wal'alul mulhiquna su kuma alaye almulhiquna wanda aka riskar da su sinfani su kashi biyu ne al'awalu minhum daga ciki manisi baga wanda ya rinu bi muhabbati sallallahu alaihi wasallam ya rinu da san mazala zahiran wa badinin zahirinsa da badinsa ya shahadu li haza qauli sallallahu alaihi wasallam yana shaidawa da fadi manzala haisu su'ila an ali muhammadin ake tambaya kan waye alayen annabi muhammadu allazina amarna bi muhabbatihim wanda aka hore mu da sansa wai kirami da girmama su wa birran bihim da bin su faƙala sallallahu alaihi sallama sai manzala ce alus safai wanda suke da tsarkin zuciya wafayi masu cika alkawari mimman amana bi wanda suka yi imani da ni wa halas kuma suka tsaya akan haka fakila lau sai aka ce masa wa ma alamatun me alamarsu kala sai manzan Allah ce isarun mahabbati ala kullum mahabubin zaɓin sona akan son kowa sun zaɓi son manzala kan kowa washti galin lufazi ne bi zikiri kuma ba da izinsa ya shagala da ambatona ba da zikirin laya zau jalla bayan ambatan allah madaukaki mabuwayi fa hazan sinfu wannan su ma sinfi ne humul alul mulhiquna su ake cewa alu amma mulhiquna wanda aka riskar da su da alu bani hashim kaga al na biyu kenan wasu bustani sinfi na biyu allazina hafazu ala atba'i sunnati wanda suka kiyaye bin sunnan annabi muhammadu wata hallaka suka samu ɗabi'a bi a halakihi da irin ɗabi'a manzala wakti fa'asarihi suka bi gurbin da annabi muhammad yake bi ya shaɗu lizalika ƙaunu sallallahu alaihi sallama shi ne manzala yake tabbatar da wannan inista ɗata an tasbiya tumsi ya anas wannan wasiyar na anas idan kai kana da iko an tasbiha wa tumsi ka wayi gari ka ini walaisa fi kalbika gillun li ahadin zuciyarka ba ta riko wani fazalika min sunnati to wannan shi ake kira sunnata wa man ahaya sunnati wanda ya raya sunnata faka anna ma ahayani kamar ya raya ne wa man ahayani wanda ya raya ni kana mai fil jannati yana tare da ni cikin gidan aljanna fa'ula'i waina humul alul mulhiquna su ne alaye almulhiquna wanda ka sadar da su da sai na rasulullahi Allah mu ji annabinu an fitar ko? to ƙaunu wa ala auladi da auladi ‘ya'yayen manzala wa auladihi ayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu man kharaja min sulbihi duk dan da ya fito daga cikin tsatsan annabi Muhammadu wa man waladatu fatimatu ibnatu da wanda sai da tana fatimatu ta haife shi eh wanda sai da tana fatimatu ta haife shi fa haula'i wayna auladu sallallahu alaihi wasallam yayin manzo Allah ne mata na salu ilayen da kyamati wanda suka haifa har ranar tashin gyama su ne wa wuladu ‘ya'yansa alasahi inganci alasahi a ingance arba'atun auladin yayaye hudu ne min sayyidatuna hadijatu daga sayyidatuna hadija salasatun guda uku sayyidina qasim yayaye sayyidina qasimu wa sayyidina dahiru wa sayyidina tayyibu alaihi salatu wassalam wa min ghairiha daga kaga arba'atun auladin min sayyidina hajjaj salasatun uku daga ciki sayyidina kasimu sayyidina sayyidina dahiru sayyidina dayibu alaihissalatu wasalam hudu kenan haka ne uku ne uku kenan wa min gaira min sayyidina maryam a mariyatul qibtiyya daga marijin ƙirɗiya sai na ibrahim kaga ya maza guda hudu kenan wabanati yayayen manzala mata sai da tuna zainabu wasai da tuna ruƙayya wasai da tuna umu kulsum wasai da tuna fadimatu radiyallahu anhunna da zainab ruqayya ummu kulsumu sayyidina fadima wa kulluhunna min sayyidina khadija wayannan duka ƴaƴan sayyidina khadija ne radiyallahu anha qauluhu kaga nawa kenan kaga bakwai kenan to yayin manzala sallallahu alaihi wasallama daga sayyidatuna hadija da kuma da sayyidatuna khadija da sayyidatuna mariyatul qibdiya wanda aka ba wa manzan Allah kyautanta daga misra ƙaunuhu wa zuwajuhu da matayensa a zuwajuhu sallallahu alaihi wasallama kai wannan a zuwajuhun nan na son yi ta halilin fitar da matan nan eh aka yi shafi biyu na son za tsaya matan kawai wannan a zuwa zai na son karatun su daban za mu shi daban insha Allah saboda ba na son yanke Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara Allah ya datar da mu albarka manzo Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هدي إلا سرادك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العزيز صلاة تمل العزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في المكاهد ويا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والنار الفاتحة تكرمك الله السلام عليكم